لأمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أمة الإسلام فيا أيها المسلمون أوصيكم بنفسي وتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها خير الزاد ليوم المعاد عباد الله إن من أعظم الواجبات على المسلم بعد توحيد الله سبحانه وتعالى محبة رسوله صلى الله عليه وسلم ونصرته وحماية ونصرته وحمايته وقد أمرنا الله بذلك فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا نذيرا لتؤمنوا بالله وأزروه وتؤمنوه برأسا أيها المسلمين الكرام يقول المفسرون والتعليل فلتعلموا فليعلم الجميع أن الله هو الذي تكفل حماية نبيه صلى الله عليه وسلم أولا قائلا في كتابه والله يعصمك من الناس فمهما تطاول المتطولون فإن الله حافظ وناصر لأن الله أخبرنا عنه إلى فكيف وكيف كيف كيف نسلكه ونسلكه جعله الله تعالى عظيما وسماه رؤوفا رحيما أم كيف ننصف رحمته جعل الله تعالى عاما للعالمين وأن لنا أن ندرك حقه علينا وقد جعله الله تعالى أولادنا من أنفسنا أنس هو نبي أنزل القرآن عليه أن الذو إليه وتفجر الماء من يده ما نسوه فلم يدعو الشر وسبح في الهر صلى الله عليه وسلم وأطاعت سبحانه وبيعه أيضا سبحانه أيها الناس نبي ما ضل سواء ابن عباس الله عليه وسلم لا ينطق عنها إن هو حقها في العالم أستقام أمرا وأسعد منيرا أيها الناس هو نبي أخلى الأمين ولي بدس فإثبات هو نبي جعله الهدى رحمه الله تعالى مرجعا للخلائق يوم الدين وقصه بالشفاعة العظمى من بين تمير المرسلين هو نبي كان أطهر الناس نسبا وأكرمهم سعيا وأكرمهم سدنا وأكرمهم معدنا وأطيبهم أصلا وأعظمهم أدبا أيها الناس هو نبي شرح الله صدره ورفع ذكره وأعلى قدره أيها الناس اعلموا هو نبي صلى الله عليه وسلم كان أبهى من الشمس وأهلا من القمر صلى الله عليه وسلم هو نبي كانت يده شفاعا وريقه دواء صلى الله عليه وسلم هو نبي كان أعلم الخلق بالله وأخشاهم وأتقاهم لمولاه هو نبي أيها المسلمين الكرام نبي يصلي عليه الله تعالى وملائكته بلا انقطاع وتبلغه الملائكة السلام الناس عليه في كل طرفة عين من جميع الأسقاء أيها الناس هو نبي أقسم الله تعالى بأن الآخرة خير له من الأولى هو نبي وأن له ربا سوف يعطيه في القيامة حتى يرضى صلى الله عليه وسلم هو نبي أكمل الله له الدين وأتم عليه النعمة وجعل أتباعه خير أمة أخرجت للناس هو نبي اصطفاه الله تعالى واشتفاه وعصمه وطهره وآوه وأيده وكفاه ونصره في كل موطن وكان مولاه هو نبي أيها الناس أفيلام المسلمون إن تعلقوا بجنابه أو هاموا فيه واشتاقوا إلى رؤية أنواره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البكاري والمسلم من حديث أنس بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده الحديث أيها الناس فازدد فازدد للنبي حبا تزدد من الله تعالى قربا وأكثر من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذكره ذكر لله عز وجل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أيها المستمعين الإكرام توبوا إلى الله ثم تستغفروه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي جعل المنية طر للعباد والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أعلن أن العلماء ورثة الأنبياء ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد bayan haka yin wa musulmi hudu mu tayi wannan sati da izinin Allah wanda idi ne na musulmi idi ne na musulmai na'am musani ban godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da saidawa babu wanda ya cancanta a kaɗata da ibada sama da shi subhana tsarki da wato aminci su tabbata ga manzon Allah da iyalan gidansa sallallahu alaihi wasallam wanda ya isar da sako na'am izuwa ga al'umma baki daya sako dan aike ne na Allah kuma ya isar mun saida da wannan amincin Allah su tabbata gare shi da iyalansa zuwa ranar alkiyama da wanda suka koyi da shi har tashin alkiyama bayan wannan ya ayyuhal muslimin lalle musani ina muku husici da ni da kaina gamar gare ku zuwa ga tsoron Allah subhanahu wataala ya ku mutane mu sani mafi ainihin alkhairi mafi alkhairin guzuri mafi kyawun guzuri shine guzurin da aka tanada dan ranar alkiyama shine guzuri lalle ku sani bayan Allah na ambata yana daga cikin manya-manyan ababe da suke wajibi mafiya girman ababen da suke wajibi akan musulmai bayan tauhidin Allah shine kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kalmar shahada babu wata ibada a gaban Allah sama da yadda ake kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah mu jaddada wannan a cikin zukatanmu mu dora shi a cikin yayanmu mu koyar da su wannan Allah ka kaddara mu mutu akan sa bayan haka bayan Allah mu sani lalle na faɗa ba wata ibada bayan tauhidin Allah sama da kaunar manzon Allah da taimakon sa da bashi kariya ubangiji ya mana umarni da haka dan shi ya fara ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani kariya ya ambata mana yake cewa lalle ya kai annabi mun aiko ka na'am inna arsalnaka shahidan ay fa'ilan mun aiko ka mai saida a ban kasa na'am mun aiko ka shahidan wa mubashiran mufa'ilan mun aiko ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai yawan yin bishara ga bayi wa naziran mai gargadi wuta na'am me yasa lituminu billahi wa rasulihi dan bayin Allah su yi imani da annabi Allah su yi imani da manzon Allah su girmama shi na'am su taimake shi Na'am, malamai suke cewa wato azziruhu lafazin tu'azzir, in ji malaman tafsiri suka ce an nasaratu ma'at ta'azim shi ne taimakon manzon Allah da girmama shi, shi ne abin da Allah ya umarni bayan Allah su yi, shin bayan Allah mu sani, lalle gaba ɗaya mu ya kamata mu imani, lalle Ubangiji ta'ala ya ɗauki ɗawainiyar kare manzon Allah sallahu Alaihi wasallam a farkon lokaci, har ma ya ambata yake cewa, wallahu ya asimuka minan nas, Allah zai kare ka, ya manzon Allah sallahu Alaihi wasallama, wato da dukkanin masu maka izgilanci ko su kawo maka hari har ma yake cewa inna kafaina kal mustahzi'ina za mu isar maka ga duk wanda suke maka izgili manzon Allah bai bar duniya ba sai duk sai da ya ga bayan ƙarshen duk wanda yau manzon Allah izgili sai da Allah halaka shi a duniya sallallahu alaihi wasallama lalle mu sani bayin Allah Allah ya ambata mana wannan wajibi ne me yasa dan me yasa ba za mu ke son manzon Allah wani abu ne ya ja mu dole mu ce kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yaya za mu gane manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam abinda za mu gane shi ne na farko ta yaya za mu iya siffanta halittar annabi sallallahu Alaihi wasallam alhali Allah ya girmama shi Allah ya ambata shi mai rahama mai jin kai ta yaya ba za mu so shi ba mu siffanta shi ba saboda mai ta yaya za ka iya siffanta rahamar da Ubangiji ya sanya ta ta game duk duniya wata kalma kake da ita kwaya ɗaya da ake iya siffanta annabin da Allah ya ce rahama ce a duk duniya daga farkon halitta har ƙarshe don mu so shi saboda wannan don mu kaurace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa ta yaya za mu yi riskar hakikanin hakkin mu akan manzon Allah bi ma'ana hakkin manzon Allah akan mu irin alherin da zuwa mana me muka tanada wallahi ba wata kokolwa da ta iya gane irin hakkinka hakkin manzon Allah da yake kan mu bayin Allah hakkin manzon Allah akan mu ba ma iya riskarsa saboda me ubangiji ya ce mana ƙarshe Allah ya samarin hakkin manzon Allah akan mu yace annabiyu aula bil mu'minina mi anfusihim annabi ya fi cancanta da ranka akan ka annabi shugaba ne akan ranka annabi ya rayu kai ka mutu shine dai aula shi ne ya fi cancanta da rayin muminai sama da rayukansu zuciyar da take cikinka rayin da kake numfashi da shi annabi ya fi cancanta da samunsa sama da kai la ilaha illallah shi yasa sahabban manzon Allah suka gaskata mana Allah suka ce me illa samai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shay'an yaquluna qabla zalika na'am su ce masa me su ce fida'an laka wato abi wa ummi fida'an laka ya rasulullah ba raina ba ba mahaifina zan ba da ruhin san kwace ka mahaifiyata zan ɗauke ta an bayar ai wato a zubar da jininta don kare jininka ya manzon Allah balle ni kuma a raha wannan shine siffar kowa in bai ji haka ba baka da imani idan ka ji shi yasa Allah ga ya mana sota tauba qul na'am in kana aba'ukum in kana aba'ukum wa abana'ukum wa azwajukum wa amwalun muha. وتجارة توسون كسادها ومساكين نعم تردون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا نعم حتى يأتي الله بأمره Allah ce ka gaya musu amuminan duniya idan babanka kana ji yafi manzon Allah da Allah idan mahaifiyarka baka ji kana jin ba za ka yi ba da mahaifiyarka saboda Allah manzon Allah ba idan kana jin dukiyarka ta fi ƙarfi ka ba da ita saboda manzon Allah idan yayanka idan matayenku idan gonakinku idan dukiyar da kuka tara ta kuna jin ba za ku iya ba da ita ku sadaukar da ita don manzon Allah ba fata rabbasu ku yi daku hatta ya ati Allah bi amri har Allah sai ya zo da al'amarinsa ai amran min indihi imma an yaqtuluka hala kaulika kafiran fatadkulan nara wa imma na'am an ya'khudha Allahu ma a'taka Allahu subhanahu ko Allah ya kwace abin da ya baka ya nuna maka annabi ya fi ƙarfin dukiya ko Allah ya miƙa ka lahira ya sa ka auta bayan Allah mu sani wajibi ne musulmi ke san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huwa nabiyun shine annabin da an unzila alqur'anu alai Allah ya saukar masa da alqur'ani wa annal jazaw ilai kututtulan dibino yayi kuka yayi ƙara dan kaunar manzon Allah kai jama'a ku gani dibino ne aka sare shi kututtire baya da rai manzon Allah yana hawa a mazanin mambari ya yi kutuba ya yi magana a ce daɗin nauyin manzon Allah yake ji sallallahu alaihi wasallam ranar da aka kafa manzon Allah mambari zai yi ƙaura manzon Allah ya zo jikinsa sai ya fashe da kuka kai maki ne da itatuwa sun rajin zancen ita matacce ya yi kuka don mai don ƙauna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda duka hadisai ingantattu ne bayan Allah mu sani muna kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne nabiyun na'am in shaqqa lahu al-qamar manzon Allah tsabar annabin ya kai gata a fadar Allah fa ashara bi asba'ihi ila al-qamar faj'ala al-qamru yarkudu manzon Allah ishara yayi anu a wata ya nuna wa yatsa a wata watan ya fito a guje kamar kansa da yake yazo fada a kasa ya dare gida biyu ya hada ya koma sama la ilaha illallah in shakka lahul kamaru wata ya dare da shi muna kaunar annabin nan da yake da wannan dama wasa ilaihi shajaru bishiya ta fi shekara 100 a ƙasa ta ciccibo wato wato abin nan jijiyarta ta yago kanta da kanta wani balarabar gawai ta biliyar tambaye shi yace yace ni annabin Allah ne kai imani yace me zai maka saida yace zaba abin da kake so yace wacce bishiyar ta mun saida yace kirauta yace annabi ba fa annabin ne maganar ba balaraban kawai ne ya ce bishiya ki zo annabin Allah yana kiranki bishiyar ta ɗauko jijiyar da take ƙasa da sai ta ɗauko ta ta mera jijiyar ta wato ƙafa ta ja jikinta ta jagaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya bishiya ta ce na'am ta ce niwa ya ce kai annabin Allah ne mun yi imani da annabin nan za mu yi imani da shi mu ci gaba za mu ba shi kariya wato annabi ne wato wato nabiyun amruhu min amri Allah wani irin annabi ne da Allah ya ce ya wakilce ni in annabi ya umarni Allah ne umarnin idan aka yi da'a annabin a Allah aka yi wa da'a idan aka yi mu baya manzan Allah Allah aka yi mu baya kai ka ga yadda Allah mai da manzon Allah wakilinsa ka ji ba za ka iya ba shi kariya a ban ƙasa ba sai na usman abai lokacin da aka je wato wato abin nan wato abai mubaya al mubaya da aka yi bi'atul ridwan lokacin da aka je mubaya a ƙarƙashin bishiya manzon Allah ya mika hannunsa tun musulmi mumini namiji zai zo ɗora hannunsa ce na mamu baya na ba da jinina na ba da rayuwata zan mutu don kare ka ya manzon Allah manzon Allah ce na aminta Allah ke cewa na kafa sai da na sa stam munafiki wallahi in yazo Allah yana cire shi a wannan ranar ba wani munafiki da Allah ba shi iko yazo don Allah ce na yarda da su sai Allah ta'ala ya ji dadin abin da sahabbai suka yi yace innal ladina yubayyi'unaka inma yubayyi'una man Allah duk wanda ya dauki hannunsa ya daura a hannun manzon Allah a wannan rana yace ba a manzon Allah ba a ni yayi wa kamar ya daura hannunsa a hannun Allah da ba a siffantawa kaga wakilin Allah manzon Allah muna kaunarka zamu baka kariya nabiyun shine annabin nan da ma zalla wa ma gawa bai taba karkaucewa ba bai taba bata ba sallallahu alaihi wasallam baya furici da san gaskiya baya furici da san zuciya sai dai an masa wahayi annabi ne Allah da kansa ya kira shi haske ya sanya shi fitila mai haskakawa annabi ne Allah ya dauki alƙawarin annabawa baki daya kai ka gane karshen ka gane kadan daga cikin falalar manzon Allah kokula ba sai ta dauka ba sai Allah ya mana samudi da zamu gane yake cewa wa isa kadallahu misaqal nabiyina lama ataytumul kitaba lama ataytumul kitaba wal hukma wan nubuwata ثم يقول لنا نعم وإذ أخذ الله ميثاق ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرونه قال نعم أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا لا إله إلا الله yace ka ambata lokacin da zan bada annabta ka dauki tafsirin Imam al-Bagawi karkashin fassarar Ali bin Abi Talib da ɗan Abbasin sun taɓa kan wannan fasara suka ce manzan Allah lokacin da Allah zai bada appointment na annabta appointment na annabta Allah ya assemble milladun Adam tun daga annabi Adam Allah ya saka su a gaba ya ce assembly na ne da ni da ku annabawa alkawari za ku mu kafin a baka appointment sai kai alkawari idan annabi na ƙarshen zamani ya zo wanda ya gaskata abin da ko shi na tauhidi za ku taimake shi in har rayuwarka ta riske shi idan rayuwarka ta riski annabin za ka taimake shi za ka ba shi gudunmawa za ka yi ritaya a annabta ka bi shi sai da suka ce a ƙarar na Allah mun sai da akan wannan alkawari ƙal sai Allah ke cewa in ji alibi na bitalibin fashhadu ai almala'ikatu fashhadu anni ma'akum min shahidin ku sai da na kafa sai da ni ma ina cikin masu sai da babu annabin da ya zo duniya sai da ya da zai iya ritaya don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah mu sani mun aminta da annabin nan ja'alahu Allah ta'ala na'am wato malja'al lil khalaiq yawm al qiyamah mun yadda da annabin da ranar da annabawa suka firgita suke tsoruta shi kuma shine gunda ake komawa gare shi ya bada kariya al'ummasa lokacin da annaba suna sallim sallim haula jahannama jusiyan shi kuma sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi ceto zai ce al'ummarsa su zo gare shi nan ne ake fakawa kai annabawa fakewa suke a yin wasu sallallahu alaihi wasallam a ranar alkiyama mun yadda mu ba shi kariya da jininmu sallallahu alaihi wasallama annabi ne wani annabi wanda Allah ta'ala ya ware shi da ceto ranar alkiyama alhali annabawa suna ta kansu na annabi ne da Allah ta'ala ya tsarkake shi ya tsarkake nasabarsa ya girmama shi ya girmama shi ya tsarkake shi ya tsarkake asalinsa ya girmama shi annabi ne da Allah ya tsarake girkirjinsa na'am ya ɗaukaka ambatansa na'am wa ala qadrahu ya girmama matsayinsa sallallahu alaihi wasallama bayan Allah hudu tana da yawa zan takaita saboda yanayin lokaci wato nabiyun in ba haka ne annabin baga siffarsa kana abaha minan shams ya fi rana zunzurutun kyawu da kwarjini wahala minan kamar ya fi daɗin gani sallallahu alaihi wasallama saboda wata nabiyun annabi ne kana ce da hu shafa'an wa riƙuhu da dawa'an kai ka taɓa ganin annabi irinsa sallallahu alaihi wasallam wanda yawunsa sai ya warkar da ɗan adam wani mahaukaci ne aka kawo shi ya zo a cikin zadul ma'at ibn qayyim al-jawzi ya kawo shi yaro ne hauka ta taba shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gashi ma uwar ta kai masa kuka manzon Allah ya ebi yawunsa ya shafa ya tofa wa kan yaron nan ya haukar ta tafi kayan ta tafi nabiyun manzon Allah ne yadda hushi ba a hannunsa waraka ne mutum ne aka je sare hannunsa hannun ya ciru manzon Allah ya kama hannun ya jona ya shafa ya haɗe sallallahu alaihi wasallam annabi ne kana a alamar kalki billahi wa akshahum atqahum ya fi kowa duk duniya har annabawa ba wanda ya kai shi tsoron Allah ba wanda ya kai shi tsarki ba wanda ya kai shi zunzurutun tsoron ubangijinsa nabiyun kai shine ubangiji shine annabin da ubangijinsa yake cewa ba za ka masa salati ba wallahi sai na ranar mama in ba gane matsayinsa ba annabin da Allah ya yi alkawari ba za ka yi wa wannan annabin salati ba shi Allah da kansa sai ya yi aiki bi ma'ana sai ya rama maka saboda tsarkin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam domin me yace huwa alladhi yusalli alaikum yake cewa wato nabiyyu yusalli alaihi Allahu alaihi Allahu ta'ala wa malaikatu bila inqita'in Allah da mala'iku suna masa salati babu yankewa har abada annabi ne na'am da mala'iku suke kai masa gaisuwar da ake masa duk duniya duk duniya a yanzu in mutum miliyan suka kai sai sun kai sun ba da labari kuma wane ne kuma ba sa rikicewa kuma duk sai ya karba la ilaha illallah annabi ne mun ba shi zunumu wato nabiyun aka sama Allah ta'ala bi annal akhirata khairul lahu min al-ula annabi ne da Allah ya bashi shaida ya zabi lahira sama da duniya annabi ne wato da yake da ubangiji ubangijin da yace manzon annabawa suna tsoro ba su iya ceton kansu ba a ranar alkiyama to ba ma haka ba yake cewa fa sawfa yu'tika rabbuka fatarda ya rasulullah ba ma kai ba a zamu yi ta baka ceto za mu yi ta baka abin da kaga dama duk abin da kake so alkiyama za mu baka har sai ka ji ka gamsu in kai imani da annabin nan ka shiga aljanna in ka saba masa ka shiga uku baka cikin wannan ceton nasu sallallahu alaihi wasallam wallahi ubangiji aya ce ta qur'ani malaman tafsiri sun yi magana akai Allah zai ce wa manzon Allah ka ceci mutane ka kwace su duk abin da kake so a ranar alkiyama mun baka yi uti ka rabbuka fatardan ai wato fasafa yi uti ka rabbuka ma sai rudika ya rasulallah duk abin da zai iya gamsar da kai sai ka gamsu kana ga annabi zai bar zai bar muwahhidi a cikin wuta zai bar mai kaunarsa a wuta imamu al-alfaza zai yake faɗa Allah ƙara masa yada 20 ya yace haramun alal haramun hara haramun alaihi alqalbu haramun alaihi qalbun ahabbahu yace wallahi zuciyar da ta so manzon Allah wuta ta zama haramun akanta wuta ta zama haramun a duk zuciyar da ta ƙaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan Allah mu sani annabi ne muna ƙaunarsa Allah da ya cika masa dukkanin halitta ya cika masa nema ya sanya magoya bayansa mafi kairin al'umma ciku kenan ko mu Allah ka sa muna daga ciki nabi annabi ne da Allah ya zabe shi Allah ya ware shi Allah ya kare shi, Allah ya tsarkaka shi, Allah ya tattaro shi, ya ƙarfafe shi, na'am, Allah ya isar masa, ya taimake shi a dukkanin gwanwaran tsoro, Allah ya kare shi, ayyuhan nasu sani. Sai ka ji tsoron bayyana sauyar ka manzan Allah. Shi ne ne tambaya ƙarshe, afa yulamul musulmuna, in ta'allaku bi janabihi, wai shin musulmai, wai sai a zarge ku, wai don kun ƙaunaci wannan mai siffa da muka ambata kaɗan? don kayi riko da gefen manzon Allah kayi riko da sunnasa sai a zarge ka kai kuma shashasha wai har tsoro kake ji kar a gane wai kana son annabi saboda za a baka wata siffa daban ba za a ce baka waye ba yanzu sai a zargi musulmi karhali manzon Allah faɗa wata magana a ƙarshe manzon Allah yake cewa wallahi la yu'minu ahadukum ai ahadukum la yu'minu ɗayanku ba zai taɓa imani ba ɗayanku ba zai zama mumini ba bi ma'ana ɗayanku ba zai samu cetona ba ɗayanku ba zai shiga aljanna ba ɗayanku Allah baya son sa Allah ba zai yi da shi a ranar alkiyama ba sai me hatta ga aikin da zaka yi Allah ya maka gata wato hatta akuna ahabba ilaikum min walidikum wa walidikum ajma'in har sai ka ji kana kaunata kaunar da baka baka kaunar danka irin kaunar da kake min baka kaunar mahaifinka da kake min gaba da kai da mutane baki na duniya bayan Allah aqidar mu kaje ka dasa wa ƴaƴanka san manzon Allah ka dasa wa kanka da iyalanka ka mai da salati ya zama ruwan bakinka ka sa yaranka su rika salati wallahi ba a taba roƙon Allah da salatin manzon Allah ba sai Allah yayi ka dauki littafin Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya na'am Jalalul Afham a ciki yace ba a taba roƙon manzon Allah da salatin manzon Allah ba face impossible ma sai ya zama possible Allah ka daɗin tsira a manzon Allah Allah ka tashe mu da manzon Allah a ranar kiyama Allah ka sa mu mutu muna masu kauna da biyayya a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qumu ila salatikum yarhamukumullah